الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين bayani a cikin littafin muktasar na sayi imam muslim na alhafiz sayyidin abdulhazim ibn abdulkawi al-murdini yau na 29 ga watan rabiu tsani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da daya ga watan sha daya shekara ta 2024 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna nan da cikin kitabu afsala kitabu da ke bayani game da hukunce-hukunce na sallah muna cikin salatu al-musaki wanda yake ya haɗo abubuwa da dama yana daga cikin hukuncin abinan matafi a wajen sallah ya kan rage sallah ya kan yi fasul sannan kuma yana yin jamu na salloli waɗanda suke istiraki a cikin lokaci kama a zuhur da la'asar da magariba da isha'i kamar yadda bayani ya gabata mun tsaya ƙarƙashin babi na goma a cikin wannan abinan na salatu a musafir hadisin jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu anhu ma قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة فأبدع في جمل اقتربت صلاة العشاء قولي وقدمت إلى غداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدع جملك ودخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت فارتشم باب إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين ينام زاوداتي بابي نشاهد ما جاء في صلاة الخوف yana daga cikin ababuwan da ke faruwa a cikin tahiya sallah ta tsoro wanda ke kamar da zamu gani ta ta ramuwa da sallah da ya kasance da kwai kwanciyar hankali ana gida mafi yawa tsoro an fi samun shi a lokacin tahiya wajen yaki da aka haɗu da makiya حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فغزونا مع ثلاثة قوما من جهينة جابر بن عبد الله الأنصاري يجعل ذات بدا غريشي yace sun yaki wasu mutane na kabilar juhaina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qataluna qitalan shadidan sun yaki tare da wannan mutane yaki wanda ya sananta فلما صلينا الظهر قال المشركون dama idan ana yaki to akan dan tsaya sannan sai a koma lokacin da sallah azhur ta yi sun sallaci azhur a lokacin nan sai muka shirka suka ce launin na alaihim ميلة لم تطعناهم ya ce ina ma a ce lokacin da suke sallar nan da a zuwa sun karbi a dukkan sun fuskanci alkibla ya kasance mun karkata a kan su karkata guda ɗaya ba ki ɗayan mu ku karkata zuwa gare su lakta zauna mun ce da mun yanke su da baki ɗayan su mun gama da su a cikin suka dinga waɗannan maganganu lokacin da suka ga musulmai suna yin jami'i na sallah a zuwa فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل ملك الوحي ملائكة دقيقة مجرد لازم وحي sai ya zo ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi labarin da mushrikai suka ci fa zakar zalika lana manzo Allah sallallahu alaihi ya ba su labarin cewa Jibril ya zo da mushi da labari ga inda mushrikai suka ce lokacin da suke sallar zuwa صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد suka ce nan gaba da kuma sallar la'asar wanda za ta zuwa iya habbu ilayhim sun yi sanda min al-awlad ya da yayin su sallah ce mai muhimmanci a wajen su kaga an mushrikai sun san san muhimmancin sallar la'asar hafizu ala salawati الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صلاة الوسطى لله جمهور لما لم يسن تفئة تنجا صلاة العصر كما يندز عليك من قال صلاة لما أجدوة الأحزاب بكتي وشغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم saboda haka suka ce wata sallah tana nan da ita ce mafi tsoruwa zuwa gare su من الأولاد بيد آنس فلما حضرت العصر لوكتن لوكتن سر العصر صفنا صفين kaji na tunda an gane manufar sai an ɗauki mataki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mana sabu biyu aka yi mana tsara fatai kungiya biyu sau biyu wal mushrikuna bayyana wa bayyana kibla jabir bin Abdullah ya ce suna gaban mushrikai yana mushrikai suna gaban su suna kallon yana a hakim da su mashirkai suke kara fakabbar rasulullah sallallahu alaihi wa kabbar na manzo Allah ya shiga gaba ya kabbara duk waɗannan sauri na ba manzo Allah sallallahu alaihi suka yi kabbara wa raka'a wa raka'a na manzo Allah sallallahu alaihi wa ruku'i suka yi ruku'i dukkan su da da manzo Allah sallallahu alaihi suka dago ثم سجد وسجد معه الصف الأول manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya je wajen sajada ba dukkan suka je suka yi sajada ba sau na gaba su suka je suka yi sajada ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya gaya musu dan gaba na a fara wannan sallah ya cewa sau na gaba shi za su yi sajada tare da shi sau da ke baya sai suka tsaya da tsaye suna tsinkayen mafiya ko da sun taho ko sun zagayo sai ana ganin sannan ma kamu lokacin da sauran warko suka taso daga sajada dukkan sun yi sajadar nan sajadar nan guda biyu ba da shi daya to sajadar sauran bayi a lokacin nan sauran na biyu sai suka yi sajada suka yi gaba wannan suka yi gaba wannan suka yi baya sai suka yi sauran su kuma sauran warko inda suka ga sun sajada guda biyu suka yi sajadar suna suna kula da mabiya kuma da akara saboda awwal da ke kan warwayo baya wanda kaddama sabu tsari sau na biyu da ke baya gaba da kanu makamu da awwal suka tsaya a matsayin sau na farko suka cika sallar su kuma wanda suka abin kan warko kuma shi na baya sannan na baya ko na gaba وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا عبد الله صلى الله عليه وسلم يكبر يجي يكبر تعالى وركع وركعنا wannan lokacin da manzo Allah ya zo wajen ruku suka yi rukuki baki daya sun masajada wa sajada ma'ahu as-saful awwal manzo Allah da yace sajada sahun farko wanda da can da farko shine sahu na biyu sai ya sujjada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qama zali sahu na biyu wanda da can a farko shine sahu na farko shi kuma sai ya yi sai wannan ma sujjada sahu sani lokacin da ma sahu na farko ya kare abin nan sajada sannan sahu na biyu shi ma ya yi sajada sun majada jami'a da suka samu kwanci baki ɗaya su a zazzaune tare da manzan Allah sula salama sallama alayhi musulasa kowa cika sallar shi a lokacin nan manzan Allah sula sai sallama kuma su da sallama an yi wannan ne saboda a kiyaye harin makiya kada makira makiya su ribanci lokacin da ake sallah sai su su kawo musu hari kala abin zubairu ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراءكم هؤلاء yace mun yi sallah ne haka kamar yadda dai shugabannin a yanzu haka da a wajen yaki suke yin sallah tare da ku wannan siga ce guda daga cikin kibobi ko kokariya ce daga cikin daliloyi da dama wanda suka zo a kan maganar salatu salatu da hau wanda yake ibn hajar al-asqalani a cikin bulugul maram ya kawo waɗannan kaifiya kusan guda hudu to malamai sun ce kowace kaifiya ya danganta da inda makiya suke idan makiya suna gaba kaga ana yayi wannan sallah kamar yadda aka yi ta a haka idan kauge ne ne suke ko bayan ku suke kaga ban yiwa a yi haka yawwa dole sun ma ne da jama'a guda za a sallah guda tana kallon su ta tunkarin da nasu har sai wannan ta kare sannan wannan ta zo ta yi ala kulli halin dai kenan mutane za a zai da za su tsara yadda za su yi sallah saboda kada makiya su kawo musu hari da kasance kuma sabin nan nasu wannan idan ya kasance ba a ya ba a cikin yaki idan ko ya kasance a ana gumurzu cikin yaki lokacin sallah yayi kuma ana yakin na ana ganin ma ba za a kare shi ba kila sai lokacin sallah ya fita to a wannan lokacin ba magana a jami sai kowa ya sallah da kanshi da wanda ke bisa abu dabba hawa da wanda ke tahiya kasa shi kenan kowa sai ya sallar shi gwargwadon yana huskanta alkibla ko ba zai huskanci alkibla ba saboda muhimmancin sallah ba yadda za a yi a ce mutum yana farki ba bacci yake ba kuma lokacin sallah ya zo ya hita ba tare da ya yi sallah dole ya yi to ya yana da tsarkin da za a yanzu koko ba da tsarki diyar da samu kanshi dole sai ya yi wannan sallah hatu zo ala salawati wa salatu da wutsa wa komo lillahi qanitin fa in khiftum fa rijalan aw rukbana idan kuka ji tsoro kuna tunani da kafirai ana yaki farjalan kuna kuna kuna tahiya ana yaki kuna sallah auren kubanin kuku kuna bisa abin hawa kuna wuskanta alkibla kuku ba ku wuskanta alkibla duk yadda ya saukata sai a yi sallah wannan shi ne karantarwar wato musulunci game da sallah ta tsoro kenan mutum ba zai bar sallah ba ya ce sai an kare yaji ko an kare abin da ake daga ba lokaci ya fi sannan yawan sallah ba zai yi ba zai yi ta duk halin da ya samu kanshi wallahu a'lam wannan shike karshen wannan bayani wanda ya bayani game da salatu al-khawf ya kawo shi karkashin salatu musafir saboda yana da alaka duk yau ya kan faru a kan abin wasu malamai suna yi mashi wani da shi ma da ya ji bince shi da babi na musamman nan can wajen salatu musafir kamata ya sanya abuwabu salatu musafir wal khawfi وصلاه الخسوف وصلاه الاستسقاء haka ya kamata a ce ya tarjama babu amma kawai zai samu salatul musafir kadai ya kawo abuwa kuma karkashin shi inda kaga salat da kusu kuma wanda ya zo rakam na shafi ai ba da alaka da da safar ko yawwa ita salat da kusu ba ta alaka da safar ya da istisqai ba ta alaka da safar babu salati al-kusu wannan babu zai bayani akan sallar tahiyar hasken rana ko na wata ko da ya kasance baki ɗayan shi ya tsaye ko ko wani bangare daga cikin wannan hasken an rasa shi ya tsaye musulunci ya karanta da cewa akwai sallah wanda ya kamata a yi kusu ana karanta su bilka ka kusu wani abin ana ya karanta ya kusu bilka kha kha mai ruwa ko ko kafin wannan wasu na ce idan ya kasance wata ne sai a karanta hasafa alkamar amma ita rana mafi yawa an yi amfanin kusu da kafin a wajenta inda yake da kwai halaccin a kawo ta da abin kafin ko sa'un din kamar da aka yi da kuma ba da kace ko ina na iya abin wallahi wa abin nan kusu yana da dalilai akwai asbab zahira madiyya da akwai asbab safiya ma'anawiyya dalilai guda biyu ke sa kusu na shamsu ko alkamar ga wanda yake mai imani shine za a imanin da cewa kusuful shams ko kusuful kamar yana da wayannan dalilai guda amma ga wayanda yake kawai masu ilimi ne na duniya ba musulmai bane ba su imani ba su dalilan na zahiri kadai suke gani yawwa wannan da yake zahira almanawiya almadiya su kadai ne suke gani shi yasa Allah ya hore musu suna iya masu hasaso cewa a lokaci kaza ana iya ayi rana ta rasa haskenta ko ko wata ya rasa hasken shi suna iya hasaso haka Allah ya ba su wannan ilimin har a bada labarin cewa lokaci kaza ana ya kaza na ya kusu na shamsu ko al'amar duk da yake tunda ilimi ne za a suna iya sai kuskure ka kasance lokacin da suka faɗin a saba mashi ko ko Allah ma da ikon shi ya canza ya kasance din ba a yi ba kuma suna iya su dace kamar yadda suka gani abin nan ya faru da ga musulmi wanda ya imani da Allah kusu yana da wani dalilai a wajen shi kamar da za mu gani a wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake da rana da wata dana dukkan su ayoyi ne daga cikin ayoyi na Allah la tasjudu lishamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ومن آياته الليل والنهار كوم دين الأبنين هنا لك اسمع آيون الله الليل والنهار والشمس والقمر da ashamsu da alkamar ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah saboda haka ba a yi lokaci ba a yi kaji da rana ko da abin da Allah na daya ake su ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah saboda haka Allah yana tafiyar da hasken a lokacin da ya so saboda mi saboda ya zama wa'azi ga masu imani wa'azi ne ga masu imani kuma akan yi haka ne domin a faɗakar da su su gyara halayensu shi yadda ake tsalla in ya faru yawwa ake sadaka ake addu'o'i saboda a gyara halaye saboda wannan yana faruwa ne saboda laifukan mutane ta kenan husufu a wajen musulmi yana da ma'ana biyu ma'ana ma'anawiya wacce take abin nan ha ma'ana suke ma'anawiya ha khafidan kadariya to eh kadariya ce khafiya ce inda Allah shi ya zanta wacce kuma ma'ana ce asbab ne asbab asbab ne nan ma'anawiya khafiyya wanda Allah kadai ya san abin nan wancan kuma asbab ne abin nan maliya wacce take zahira ce wacce khafiyya ne wanda ita kuma zahira ce hadithan Aisha radiyallahu anha qalat khasafati ash-shams kaga sai ta gano da safin ko yawwa khasafa خطبت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاي خشوش على يوم من الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الله صلى الله عليه وسلم يتاشي هنا صلى فأطال القيامة من الله يسوي تسيوا جدا يسوى دوبوا ثم ركع sannan ya rukuki fa a ƙara rukuwa da Allah ya tsawaita rukuki jiddan ya rage a cikin rukuki ثم رفع رأسه زال أبو لجركوي فأقال القيامة أسعيد يتسدد يبن يسوي سيوا da ya taso daga rukuni maimakon ya je ya yi sajada manzo Allah ci gaba yayi da karatu ya ci gaba da karatun alqur'ani shi yasa sai ya tsawaita tsawon tsayuwa sai dai duna alkiyamul awwal karatun da yi a wannan tsayuwa ta biyu bai kai yawan karatun da ya ba a tsayuwar farko ba sun maraka sannan manzo Allah ya sake koma ya rukuki na biyu wannan duk gaba ne yaje ya sajada ba tsara ruku a yi rukuki mai tsawo jiddan sosai ba huwa nuna rukuki da awal bai kai rukukin shi na farko ba sun masajada sannan bayan ya rukukin nan guda biyu yaje ya sajada sun makama sannan ya tashi bayan ya sajada guda biyu kenan ya raka a guda mai rukuki biyu sajada biyu sai ya tashi ba a tsarar kiyama ya tsayuwa mai tsawo yana karatun alkur'ani ba huwa nuna kiyamar awon amma tsayuwa ba ta kai tsayuwa shi ta farko ba sun maraka a sannan ya rukuki ba a tsarar rukuwa wanda ana tsawaita rukuki ba huwa nuna rukuki da awon bai kai tsawon rukunin harko ba sun marafa a rasaru wanda allah ya ɗago kan shi ba kama ba a ƙarar kiyama sun tsaya a ci gaba da karatun alƙur'ani ya karatu mai tsawo wa hudunar kiyama da awwal bai kai tsawon da ya daɗe yana yi a karatun shi na warko wani raka a ta biyu ba sun maraka sannan manzo allah ya je rukuni ba a ƙarar rukuwa ya rage a cikin ruku yana tasbihi wa huwa duna ruku da awal dan kai dade wace a rukunin shi na farko ba sun masajada sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sajada ya sajada guda biyu sun mansarafa sannan manzo Allah ya yi tayya ya sallama sallallahu alaihi wa sallam wa kan tajallat ash-shams lokacin da manzo Allah ya kare wannan sallah lokacin rana rana ta riga ta ya haske ta bayyana da wannan duhun da ya mamaye rana ya bada haskenta duk ya kura ne ta koma ta jallat ta ya haske ta bayyana fa khataban nasa a lokacin manzo Allah ya mutu da mutuwa shi yasa malamin suka ce salatu al-kusuf hudubata bayan an yi sallah sallah ake fara gabatarwa sannan sai a yi huduba sannan huduba ita kan za ba wajibi ba ne ba sai idan da kwai bukatar a yi ta idan ba bukatar a yi ta ba sai an yi ba nan manzo Allah ya yi huduba ne saboda kwai bukata a yi fa'amidallahu wa asna alaihi manzo Allah ya yi gode ma Allah wa asna alaihi yabanta yabo ga Allah sun makara sannan ya ce inna shamsa wal kamar hakika ku sani rana da wata min ayatin lahi suna daga cikin ayoyi wanda ke nuni akan cewa Allah ne ya yi su saboda halitta ne daga cikin halittun Allah wa inna ma la yan khasifani bi mawti ahadin wala da hayati ku sani ba a rasa haskensu saboda wani babba ya mutu ko ko saboda an haifi wani babba wannan shine akidar su a lokacin jahiliya lokacin gabanin zuwa musulunci idan aka idan aka yi kusu na wata ko na rana sai a ce ka ya ku an rayu wani wanda zai zama mai al'amari mai girma nan gaba in rayuwar shi da abin da kuma zai ce ka wani babba a wani yanki ko da ba nan wajensu ba an rasa wani babban mutum to aka rasa babban mutum a aƙidar su ko aka yi wani wanda zai zama babba sai rana ka rasa haske wannan sai ya daidai da ranar da allah ya karbi rayuwar ibrahim al-mu'azzar dan manzan allah sallallahu wanda ya rasu yana yaro ya suka ce sai suka danganta wannan cewa ai rana ta yi kusufi ne saboda ibrahim allah ya karbi rayuwar shi ta kenan wannan akida din ta saba mu musulunci da kwai bukatar manzan allah ya yi hudu ba saboda a gyara musulmi a gyara musu wannan akida ya sa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a rana da wata ayoyi daga cikin ayoyin Allah saboda haka ba su da alaka da mutuwar wani mutum mai girma ko ko da haihuwar shi haka ne yana daga lokacin da aka tauraro ya yi kasa kamar ya sauka sai a ce shi ma wani babban mutum ne ya mutu ko ko wani babban mutum ne aka yawa zuwa wajen ga tauraron ya faɗi wanda yana da cikin addini na jahiliya manzo Allah da wannan hudba saboda gyara masu wannan akida yace kai zara aitu muhuma tunda wannan akida ta kunji ba tattaci kenan idan kuka ga waɗannan alamomi da ke nuni akan girman Allah fakaddiru ku dinga yin kabbarori wada Allah ku dinga yin addu'o'i ku dinga kaskan da kai Allah ya yaye mu wa sallu ku yi sallah irin wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata saddaku da yawan ta sadaka ta kenan husu a wajen musulmi tana da asbab wanda yake ma'anawiyya safiya Allah ne kadai kadai Allah ke kawo su saboda ya nuna wa mutane girman shi sannan su gyara halayensu kamar irin su iska irin su girgizar kasa irin su malali ruwa su taho su mamaye wani abin su abin wanda duka wasu ayoyi alamomi ne wanda suke nuni akan girma Allah kuma Allah yakan yi wannan ne saboda ya jarraba bayi shi ya ga imanin su sun yi hakuri su san cewa Allah ne jarrabe su da wannan jarrabawa su ci jarrabawa ko kuwa sun kauce daga hanya su yi ta nuna rashin hakuri ko kuma su yi shirka wanda duka Allah yana yin wannan ne saboda ya jarrabi bayan shi wanda dukkan su halittun iska halitta ce ta Allah haka nan ruwa saboda ka Allah yakan yi dunu na waɗannan alamomi saboda bayan shi su dawo akan hanya ya ce ya ummata muhammadin ya ku al'umman muhammad in min ahadin babu wani mutum abu yar min Allah wanda ke da kishi irin na Allah an yi zini a ruhu a wata zini a matu Allah yana kishin ya ga bawa bawar shi yana zina Allah yana kishin wani ya ga bawar shi yana zina bawar shi ya ce nan bawa ba ce musulmi ba ko kafiri ba dukkan bayan Allah ne Allah bai son zina yana kishin ya ga bawa daga cikin bayan shi da waɗanda suka halatta zina ɗin da waɗanda ma a wajen sahara ne inda shi kafiri ka kafi na wajen su ma ba abin da yake a kai na kafirci ya ne muni a kan zane da zai je ya yi ko yawwa to wanda yake ya yi imani wadda ta wanda Allah sa a suna hadisi ingantacce ce nan gaba za a yi wata al'umma ya stahilluna alhira wal hari za su dinga halatta zina da alhariri sanya alhariri malamai sun yi sabani wajen halatta zina din da za su inda ya ce min ummatihi manzo ana ce daga cikin al'ummar shi to cikin al'ummar shi in sun halatta zina suna nan akan matsayin zina musulmi alhali sun haramta abin da yake haramun ne wasu malamai suka ce yi an ce manzo Allah ya ce min ummati yi ana ba da labari ne a matsayin shi tun gabanin su halatta su halatta ita zane asali gabanin su halatta ta suna daga cikin al'umman manzo Allah su lasu amma lokacin da suka mai da ta zama halal ta kaga sun tashi daga wannan matsayin ko duk wanda ya haramta abin da ya kasance wato haramun ne bai darura an san haramun ne nassin alkur'ani nassin sunar manzala sallallahu ya kafin da da bukatun tawili qata'an wasu malamai suka ce a'a ba haka na ake nini ba yastahilluna din nan ma'ana suna aikata ta zina kai ka ce an halitta musu ita in suna yin ta ba su jin komi kamar yadda kana aikata abin da yake halar ne haka nan suke aikata tun ba su komi ko musulmi ne cikin wannan lokacin ba da kawai ba an kai wannan matsayin ba saboda ta mutum ya je ya yi zina ba ka kafin tashi da zunubi sai in ya ce halarci amma ya mai da ta kamar ruwan sha yana ta yi ba ka ce mashi kafiri amma manzo Allah da ma ya tanabba ya yi tanabbi da gaibi da cewa wannan lokacin zai zo a cikin al'umma shi za a samu wani a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna cewa Allah madaukakin sarki yana nuna ba abin da yake kishi kamar ya ga bawan shi yana zina ko bai washe mace tana zina ya ummata Muhammad wannan yana ishara akan cewa zina tana daga cikin laifuka wanda ke sa a yi kusur ko na ashamsu ko ana alkamar a wajen mummuni mai imani ake magana wallahi lau ta'alamu na ma'alamu za a lace na rantsu da ana da kun san abin da na sani da bakaitun kafiran kwada da riktun kalilan da kun yi kuka mai yawa da kun yi dariya ɗan kaɗan ala saurara halabar lantin shin na isar da sako maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya isar da sako wani bin abbas radiyallahu anhu ma kala sallallahu alaihi wasallam madina kasafat ash-shams manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah lokacin da rana ta rasa haskenta samani raka'at ruku'i abin nan takwas fi arba'in sajadatin a cikin sajada ma'ana wannan rukuki wanda ya yi can ai guda bibi ne ya ko yawwa a wannan hadisi na anas ibn malik sai ya nuna manzo Allah sai da ya rukuki guda hudu gaba ne ya ce shi ya sajada guda biyu da ya karatu ya dago ya je ya ruku ya sake dagowa ya je ya ruku ya sake dagowa ya karatu ya je ya ruku ya sake dagowa ya je ya ruku akwai hadisin da ibnu hajar askalani a cikin bulugul maram ya kawo shi inda ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi ya yi sittu raka'atin fi arba'i sajadatin ya yi ruku'i guda shidda a cikin raka'a a cikin raka'a yana maimakon hulhudu uku uku ya da irin waɗannan hadisai dukkan su imam al-albani ya ce hadisai ne waɗanda suke duk da yake ana sun zo a cikin littattafai kamar irin su imam muslim amma hadisai ne wanda ke ana mai kowane hadisi daga cikinsu ana mai hukunci da cewa hadisi ne shaz shaz ne aka ce hadisi shaz wanda ya saba ma hadisin ne ne aka san shazi ha sahihi shaz yana daga cikin yana daga cikin kashe kasan hadisi wanda yake mai rauni to aka ce shaz to aka san shi wa
yawwa ma'aruf ba wanda ya kawo shi mala yawwa yawwa hadisi ma'aruf yawwa shi sha yana da cikin wani ɗaya kwai rauni tare da shi imam da albani a cikin ta'amikin shi na muktasar na sai imam muslim ya ce يعني أربع ركعات في كل من الركعتين da ya ce can samani raka'atin a cikin raka'atin shi ne ya ce yana yin kowace raka'a ya yi rukudi guda hudu a cikinta wal hadithu shazu ma ba ban cewa hadithi a yin bin shazi wa sawabu ruku'ani abinda ke daidai a cikin kowace raka'a ruku'i biyayi fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a kenan kowace raka'a tana da ruku'i guda biyu tana da sajada guda biyu kowace raka'a cikin rakawoyin nan guda biyu dama ita raka'a ba sabani wajen sajadarta dai raka'a tana da sajada guda biyu ko yawwa a cikin salloli na farilla ne ruku'i guda ɗaya ne sajada guda biyu da ita wannan sallah ta kusufi ya kame da adadin ruku ya zama kamar adadin sajada kama fi hadisa aisha kabla imam al-albani ce kamar yadda ya zo hadisin aisha wanda ya gabaci wannan me yasa imam al-albani ya hukunci da shuzuz na hadisan da suka zo a da rakawoyin da suka kasance fiye da da ruku'in da ya kasance guda fiye da guda biyu saboda ita wannan waƙiya ta kusufu shamsu bata faru ba a rayuwar manzo Allah sallallahu sai sau guda sau guda ta faru abinda tarihi ya nuna to ba a yiwa ka waro su sau guda a ce kuma an ruwa su su da kaifiya su irin wanka da a ce ababuwa ne wanda sun maimaitu yawwa da ana ya samu sabani da abu sau guda ya faru zai yi yiwa a ce an yi rukuri shidda a ce an yi hudu a cikin raka'a a ce kuma an yi biyu kaga aido da kwai inda ya kasance da kwai kuskure ko yawuwa da shi ne sai wannan hadisi wanda ke tsaye a kan cewa da kudi biyu ne na al'adar ya ce shi ne hadisin aisha shi ne asawa da da san da suka zo a kan wannan sabawan wannan sabin sabisai ne wanda ke da kwai shi zuwa a cikin sabisi ne wanda ke sha zuwa saboda haka a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya kusu kul kamar rana dinnan wata bai rika kan shi ba sai sa wasu malamai suke ganin shi ba sai an yi sallah ba tunda manzo Allah ya sallah ne wajen kudu shan addu'a kadai da suka ce za a yi sallah amma ba a irin wagga ba wanda aka yi abin nan ala kulli hal wasu malamai suka ce ba ta da bambanci da kusufu shamsi za a yi sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi anan tunda ya hada su cewa ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah Allah yana yi yana tafi da hasken su ne saboda ya nuna mutane kuma girman shi wallahu a'lam babu bi salati istisqa wannan babu zai bayani game da sallah ta neman shayarwa lokacin da lokacin saukar ruwa ne yayin jinkiri bai zo ba koko ya zo kuma ya ɗauki aka samu hori a lokacin sai a yi sallah a kaskan da kai da allah a tuba a yi yawaita sadaka a azumi ana yin sa mutane su yi haka taron da za a yi ta a yi abin a yi salatin su su kare saboda allah ya tausaya mutane ya shayar da su ruwa ana abdullahi ibn zaidin al-ansari رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى وقال صلى الله عليه وسلم تزوى ورقيدي إلي وجنجلي يستبكي هنا من نيمان شاعروا وأنه لما أراد أن يدعو وقتل لما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء استقبل الكبلة إذا الله يمسكنت الكبلة وأول رداءه إذا الله يبيع ما يعيش ya juya mayanin shi da ya dauko sama ya maida kasa ba wanda ke dama ya koma hagu wanda ke hagu ya koma dama manzo Allah ya wannan ne tafa'ulan saboda fata na gari ina mai fatan cewa Allah ya canza yanayin da ake ciki na wari da zuwa yanayi wanda yake na na me na ni'ima ya samu ni'ima sai wannan addinin musulunci ya zo da fata na gari ta fa'o mai mutum ya dinga fata na gari وفي رواية فجعل الناس ظهره يدعو الله جعل صلاة ما يوسكنت القبلة يبع متعني بايا أنا رفع الله مستقبل القبلة يوسكنت القبلة وحول رداءه جعل أبيا يا فيشي ثم صلى ركعتين bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya yi addu'a amma manzo Allah addu'a ya fara yi da ita sannan sai sallaci ranka a guda biyu daga ana nuna manzo Allah sallallahu alaihi bai yi hudu ba ya yi addu'a ma mu suna ta amini yana addu'a suna karbawa yana addu'a addu'a ya fara yi da ita na suna yi suna abin da ya juya mayayin shi na suna karbawa bayan ya kare addu'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya sallah raka a guda biyu eh ana yin istisqa'i ba sai an yi ta wajen gari ba ko cikin sallar juma'a kamar da yana yin mun karanta hadisi da ya gabata ko yawa ana yin da farko cikin sallar juma'a idan da akwai abin nan akwai abin nan hudu ba nake san ce ta sallar juma'a ba cikin sallar ana yi a kai a cikin huduba ta sallar juma'a addu'ar da ake yi cikin huduba ana yi a yi a yi kai a ne a yi addu'a ta neman allah ya shayar da shayar da jama'a da da kwaya da sai da yawa da suka zo da bayanin waɗannan addu'o'i a kuma kamar cikin bulugun mara da sauran da bai za a ga wannan addu'o'i babu barakatu almata babu biya sanya ko ce babun sannan babu barakati almata guda kamata a ce an soke shi babu barakati almata wannan babu zai bayani akan albarkar ruwa ruwa lokacin yana sabon saukowa ana da albarka أنا أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ruwan sama ya same mu lokacin muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala fa hasar rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawba ruwan nan yana sabkowa sai a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya janye tufafin shi na na hannu eh tufafin shi wanda to mayayin shi wannan wanda yake lulluɓe da shi sai a ga ya janye shi ya bar jikin shi ga hili hatta a saba ruwan almada sai da wannan ruwan ya abin nan ya sami jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani ai ko da manzan Allah bai yayi mayayin shi ba inda ba karkashin wani abin nan suke ba ruwan zai ji kamar yayin kuma gashi zai ji ga ga jikin shi amma duk da haka nan manzan Allah ya sai ma ya yayi mayayin yawwa dan ruwan kai tsaye ya same shi a jiki faƙulna ya rasu da lalima sana'ata haza sai suka yi mamaki an sinu maki ya manzo Allah ne ta ka janye mayahinka har ruwa ya taba jikinka kare annan ruwa hadisa hadin da rabbi yace na haka ne saboda albarkar shi saboda sabuwar halitta ce Allah ya halice shi yana sabo yana da albarka shine ma'anar hadisa ahadin da rabbi Allah bai daɗe da halittar shi ba yana sabo yanzu Allah ya halicce shi saraka yana da albarka ya albarka dinan albarka saboda wannan albarka tashi shi yasa na yayi abin na abin mayayi na saboda ya sami ne da abin sami ne ga jikina wannan yana daga cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wai wajibi bane sai mutum yayi wannan iska lokacin damina za ga iska ga yanar yana shirin da taso walabai ko a garin da na ya gangamu to za a yi addu'a ta neman tsarin allah kada ya kasance wannan iska da wannan hadarin iska ne na azaba ko kuwa hadari na azaba alfarai bai mazar da yin farin ciki idan ruwa ya sarka lokacin da aka cewa ba azaba ba ce ba da sai a ga aka cewa ni'imar ruwa ne a lokacin nan sai a yi farin ciki ana aisha rabin lawa ana ana kalar aisha allah ta tabbata a wurin da shi kafin na fi salatu mai za a tabbatar biyu wanzu allah salatu ya kasance ne ta ya taso kala allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha Allah ce wannan iska da ya taso Allah yana roƙonka ka ba mu alheri da ke tare da ita khairaha alherin da da alherin da ke tare da ita wa khaira ma ursilat fi Allah yana roƙonka alherin da aka aiko wannan iska da shi da mafi yawa dama shi hadari a iska yakan gabace shi wawar da zai yurtu da riya a mabashiratin ko su ita iska kamar albishir ne take da zuwan abin zuwan ruwa to wani lokaci idan allah ya tashi azaba zai ta zo da azaba kamar da za mu gani wawar da zai yurtu da riya ko wawar da zai ansara riya a mabashiratin wa ulu ma'amil da shahada na kawo na wanda ya tattama wannan bari wa ulu duka da shari'a Allah ina neman tsarin ka daga sharrin wannan iska da sharrin ma'afiya da sharrin abin da ke cikinta da sharrin ma'usilatri ina neman tsarin ka da sharrin abin da aka haiko da shi na azaba ina neman tsarin ka قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونها lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi sama ta canza alamar hadari ga bayan nan ga hadari nan da gayyar launin da launin manzon Allah ta jikin shi ya canza bai da nasuwa wa kharaja wa dakhala bai zama manzon Allah ya shiga cikin daji sai a ga yayin duba ya da nutsuwa hankalin shi ya tada hankali wa aka bada wa adaba ga waskantuwar wuri ya je kuma ya dawo saboda sanin girma allah cewa wani abu yana iya zawa asalin shi ni'ima ne amma allah sai ya azaba da shi ne kamar ruwa ɗin da muke bayani kaga ruwa ni'ima ne wanda ke yan babu shi babu rayuwa wajen auna min almari kulla shaidin yawo amma ruwa kuma sai ya zama musiba da azaba sai a harkar da mutane da ruwa wasu dagara nicewa ya ka nutsar da su da cikin ruwa wasu da sai ga dinan kisa abin ga ko da ko waɗanda mala ruwa ne aka aiko ta kasa ya zo ya abin da ya abin nasu wasu da mata da korin da aka abin da aka halakar da su da ruwan sama yanar duk yana wannan yana iya abin da yana iya faruwa na asalin shi ni'ima ne amma kuma allah ya so sai canza shi ya zama azaba bai za matsara lokacin da sama ta yi ruwa wannan hadari ya yi ruwa suriya wannan damuwa da ke da zama zara tsarda za a wasu manci a ga ta rabu da shi faru ta zarika fi wani ta ce tana gane wannan a hukkan manzo Allah sallallahu da manzo Allah ya kasance bai da nasuwa ya shiga ya hito ya yi nan ne ya hukkanci wani wuyar ya juyo ya dawo duk yana abin da ya tada hankali yana jin tsoron kada a ce halayen na halayen ne na azaba da inda aka roƙar ruwa ya sauka manzo Allah ya ce lalle ruwa ne na hakika wani damuwa duk sai ta rubuta da shi aisha ce ta gane wannan a wani don nuna Allah ta sallam kada ta aisha da zai zawo ana ba da abdu ta ce sai tambayi maza da makala da allah ya aisha kama kala kawon abin ce abin da ya sami gaba na zuwa yin na ga hadari ba mamaki hadarin ne ya zama kamar yadda mutanen hali ya faru da su falan mara awa arizan tabbila auriyatihim قالوا هذا عارض منكرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عظيم lokacin da suka ga sun kare ta dama wanga hut annabin allah annabin hut sun kare ta shi adawa tufalan mara abu a da lokacin da suka ga hadari sabbila abu ya ya hukanto gidajensu wanda ke a cikin kwani suke kalu haza arzul mumtirna da yake su kafirai ne su yi imani da Allah su zan girma Allah ba su suna ganin inda aka aka suka ga alama hadari kawai hadari ne inda ba su yi imani da cewa ma wai Allah yana zai aiko musu azaba da za ta halakar da su ba su da wannan imani suna ganin in hiya illa hayatuna dunya na mutu wa na haya ko ba ma na hannu ne ba ba rufi ku sun imani da allah ko ba su imani da tashin alkiyama zaura ka ba su imani da cewa da kowata azaba ma wanda ba wanda ka yadda da allah ba ta ga ba ya tunanin ma allah ya kuma shi wata azaba wanda za ta halakar da shi zaura ka ko da suka gan shi su kawai hankalin shi kwance hadari ne ga yanan قالوا هذا عارض منكرنا الله ربنا سيئا da adadi ne bal bal wa man ta'jaltu bi abin da kuka yi neman gauka kun yi ta'addi ga annabin ku annabi mut in gaskiya yake yi to ya zo muku da abin da yake muku bayanin cewa an bugu imani ba azabar Allah za ta same ku tun nan duniya to shi ta ce man ta'jaltu bi riyakon iska ne wannan hadari iska ne shi ya azabin abu a da shafa azaba mai girma a cikin shi aka halakar da shi da wannan iska da tabbatar da abin ya faru an halakar da wata jama'a da iska da alama hadari ga kai ba za ka samu nasuwa maza Allah da ya san girman Allah ba ya samun nasuwa don ya ga hadarin ne na hakika ya samu wannan iskan ba wannan ba ba azaba ba ce a lokacin da ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake samun nasuwa babun firi saba wa dabu wannan ba ni dai bayani game da wani nau'uka na iska guda biyu iskan saba ko ko asiba wa dabu عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نصرنا يقول سما bisa sani ya samu shi fata ko ku daga kasra ce bilal a kasra ce wa yi gare ka a sa'adu kasra ce gare shi ko wata ni kasa ko sama ha? a'a can wajen si ne ko sa su bai makwanci da tunin su ba za su gani daya gani daya ya sadin ne da mana su sadin na abin ne yawa ta gani fata a cikin gari ga shi nan nake magana wajen a'a wajen wanga tsarin da ke saba yawwa nuna kaga ya kasara ya ko yawwa sirtu da saba wa hule kata adin liljabur za a za ce an taimake da iskan asaba an taimake da iskan asaba za a za ta mana cewa idan ya ta yaji to gabanin ya je abin akan taimake shi da abin a gaza wata haza an taimaki manzo Allah sallallahu alaihi da iska ko ya ajiya alladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha idan Allah ta ce an taimake shi da wannan asbaba da shi ne aka taimake shi iya rihun sharkiya wani iska ne na yana tawa daga magudar rana daga mahudar rana gabar daga nan ne yake zuwa iska ne na gabar da shi aka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa uhuli kada adun aka taimake shi da iska akan abin da tarwatsar da kafirai aka yi musu musiba da shi iska ne mai sanyi aka tarwatsa su za ka suna da niyyar ba za su koma ba sai sun halakar da wato sai sun abin garin madina ba su dayanta kawo da kata adam bin daru suka adawa wannan iska wanda aka yi bayani can baya wanda aka halakar da su iya rihun garbiya ita iska ce ta yamma ita daga yamma ta ta take abin da take bugawa sai ta yi gabas ta kawacan sharkiya ce da yana ce aka halakar da mutanen mutanen andalubu adawa halakar da su da da na yankokin ba dai bane ba daban-daban ne wannan riwon shakiya ce wata kuma riwon garbiya wannan hadisi na abdullahi na abbas shi ne ƙarshen hadisi na wannan babi kuma shi ne ƙarshen hadisi na kitabu assalat sai wani littafi kitabu aljana'iz ko da ke shi kan shi kitabu aljana'iz yana karkashin kitabu as-sala inda sallah ce amma sallah ce da ke ta sha bamban da sauran salloli ne kamar yadda za mu gani amma kuma ina ganin ya kamata mu sa shi da lokacin sallah ya mutu kuma dai sautin har yanzu bai bai daidaita bayan da nake a bangaren shi wannan makaranta da dai Allah ba mu lada inda kai kurakura Allah gane da mun gyara kafin muna da kai Allah ya biya marasa lafiya musulmi Allah ba su lafiya matattun mu na musulmi Allah ya kan su rahama idan adadin mu ya Allah ya cika da imani Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu da dukkan kasashe na musulmi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم